أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وعز الحق على لساني وأعوذ بك من أن أذم أظلم وأعوذ بك من أن أبتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى من يصيبها أو امرأة يجوها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake gwada mana wannan lokaci a wannan rana a wannan bijire mai albarka zawiyar bola na sharfi ibrahim salih al-husaini da ke nan zaria karkashin jagorancin kwalangu al-professor ibrahim ahmad bakai allah kara masa lafiya an bambanta ba cikin karatunmu na tofatu saniya bishar al'uliya mun isa cikin babin al'iraq a inda muka je mun isa babin al'iraq cikin wato alamatun arrafi a karatunmu na baya bambanta ba mun yi magana akan inda wato zamma take zuwa ta zama alamar rafa a wajaje guda hudu alismin mufrat kuma alfilul mudari da kuma wato jam'u muhannas salim sai kuma jam'u taksir yau kuma za mu je inda wawun ne take zuwa ta zama alamar dhamma ta ma'ana take zuwa ta na'ibanci dhamman nan da take zama alamar rafa ma'ana ba dhamma ne take zama zuwa kai tsaye da kanta ba na'ibanta ne take zuwa da indication din lallai akwai ta ita din kuma dama mun riga mun san duk inda muka ganta alama ce ta rafa yace niyabatu wawu yani dhamma inda wawu take zama na'iba na dhamma wato kenan wannan babin zai mana bayani akan abin da ake cewa al-i'rab bin niyaba dama mun faɗi a baya ko dai al-i'rab bil harakat ko kuma al-i'rab bil taqdir wanda ake ce masa irabu takdiri a mun bayanin a karatu da ya gabata sai kuma al'irabu bin niyaba wanda shi ne za mu yi bayanin sa a yanzu ƙwada malam ya ci gaba da cewa wa ammal wawu fa takunu alamatan lil raf'i fi mawdi'ihi yace wawu tana zuwa ta zama alamar raf'a a wurare biyu ma'ana tana zuwa ta zama wato tana ibanci zamma da take zama alama wasa a wuri biyu yace fi jam'i mulakkar zahir a waje ɗaya shine na farko shine abin da ake cewa jam'u mulakkar zahir muna da jam'i guda hudu a larabci akwai jam'u mulakkar zahir din shine wato duk mufrad din da aka yi masa ƙarin wawun da nunu a ƙarshen bisa sharuɗan da malamai suka sanya malaman yaren larabci suka sanya a cikin yin jami ma'ana daga cikin sharuɗan shine ya zama kalmar da za a yi masa wannan jam'in jam'in muzakkar salim ta hanyar yin masa karin wawu da nunu ya zama an sa masa wa ya zama suna kalmar alam ce na maza ko kuma sifa ne na maza ba na mata ba to idan suna ya zama yana da ya cika wa'annan sharuɗan za a iya kawo sa a masa irin wannan jam'in ƙara masa wato wawun da nuna sai tashi a mufrad ya zama jam'i kamar kalmar muslimu muslimu in ka kawo wawun da nuna sai ka ce muslimuna so kaga kalmar muslimu kalma ce muzakkar ba mu'annasa sabanin muslimatu shi kan ba zai yi masa irin wannan jam'i ba so wannan shine jam'i na farko sai jam'i na biyu akwai jam'u mu'annas salim wanda mun yi bayanin sa a karatun da ya gabata shi ne ake ce mata majumi a bil alifi batta shi kuma duk wani kalman da yake mufrad ɗinsa yake dilala a kan mace za a iya yin masa irin wannan jam'in amma shi ma da sharaɗin ya zama suna ne alam sannan kuma ko kuma ya zama sifa sannan jam'i na biyu shine abin da ake ce ma jam'u takfir wanda mun yi bayaninsa shi ma a karatun da suka gabata sannan na uku ai na hudu na ƙarshe suna ce masa da muntahal jumu'a shi yana da auzan ɗinsa da ake wato yada jam'in a cikinsu wanda za mu zo cikin karatuttuka na gaba kansa insha Allah a takaice dai jam'u muzakkar salim ne ne daga cikin jam'o'i na larabci wanda yake ga kun mun yi bayanin kuma yadda ake yin sa to a cikin irin wannan jam'in alamar li'irabi wawun ita take zuwa ta na'ibanci damma a cikin sa sai ta zama ita ce alamatu i'rabin niyabatan an damma so inda kaga wawun a jam'u muzakkar salim so tana nufin cewa wannan kalmar muhallin da ta zo muhalli ne na rafa ba na nasba ba ba na jarra ba tunda suna ne sannan abu na biyu ya ce wa fil asma'il khamsa wawun tana zuwa ta zama alaman rafa alaman dhamma a cikin abin da ake ce ma al asma'ul khamsa asma'ul khamsa wasu kalmomi ne guda biyar ko kuma kace asma'ul sitta wato kalmomi guda shida a nan mu'allif din ya takaitu da faɗin guda biyar saboda su ne aka ittifaki a kansu wajen malamai malaman nahau na shidan an samu sabani duk da shi ne kuma ra'ayi na wato jamhurin malamai amma dai shi nan ya kawo guda biyar din kaɗai ya ce wa hiya abuka wa abuka wa hamuka wa buka wa zumali wa'annan kalmomin guda biyar abuka abuka abuka buka zumalik wa'annan ana yin masu lijiraji ta hanyar sanya wawun ya zama alamar zamma a cikin su a duk lokacin da suka zo cikin wajen muhallin da yake muhalli ne na rafa a misali kenan a cikin su idan abu abu ya zo a muhallin rafa kalmar abu sai ka ce ja'a abuka ja'a abuka a sai ya zama ja a fi'lu madin abuka sai ya zama fa'ilun marfu'un bi dammatin fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi alwaw niyabatan an al-dammati li'annahu min asma min asma'i sitta wa min asma'i al-khamsa so haka dai duk inda suka zo zaka ce ma zaka musu mu'amala so yace wa aqulu takunu al-waw alamatan ala raf'i al-kalimati fi mawdi'ihi wawun tana zuwa da nuna cewa lalle wannan kalmar marfu'iya ce ma'ana mai alamar lirabi ta rafa ce a wuri biyu jam'u muzakkar salim abin da ake cewa jam'u muzakkar salim wal mawdi'u thani al asma'ul khamsa waje na biyu kuma sune asma'ul khamsa sannan kuma sune ne kan mu manta kamar yadda na faɗa ake cewa su da asma'ul sitta wasu sun tafi akan biyar wasu sun tafi akan hudu masu ganin cewa guda hudu biyar ne ba a akan biyar masu ganin cewa guda biyar ne ba shida ba suna cewa kalma ta shidan da ake karawa ba ta cika sharuɗan da ake bukata ga waɗannan sunan su cika ala kullum dai in ka ɗauke su biyar ɗin kamar yadda malam ya ambata za ka yi masu rafa a halin rafa za ka yi su zamma da ajawa mu zama alamun zamma yace amma jam'ul muzakkar salim fa huwa ismun so zai yi ta'arifin kowanne daga cikin su yanzu ya suke yace jam'u muzakkar salim shi suna ne dalla ala akthar min ithnay shi ne wanda yake bada ma'anan a fiye da biyu duk abin da ya wuce biyu za a iya yi zuwa da shi cikin wannan sigan wannan wazanin da jam'i bi ziyadati alim bi ziyadati fi akhirih ta hanyar yin ƙari a ƙarshen kalmar kamar yadda muka faɗa a ƙarin wawun da nuru salifar littattiri da amma wannan ƙarin zai yoyu in an so a zo a cire shi lokaci da kamar inda ka ce musulmuna in ka so za ka zo ka cire wawun da nuru sai ya zama musulmun musulmun kaga salifar littattiri kenan an ziyata wa wa asu mislihi alaihi ma'ana in ka cire shi za ka iya sa wani ƙarin a wajen ba tare da kuma an ga wancan ba kamar yace na hau farihal muflihuna farihal muflihuna farihal muflihuna sannan ya kuma ƙara cewa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa lakin rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna wal mu'minuna lakin rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna a wani ayan kuma yace Allah subhanahu wata'ala yana cewa walau karihal mujrimun so kalma muhalli sha'inmu a cikin duka ayoyin guda uku na farko shine kalmar muflihuna inda muflihu ne mufrad din sai aka kara wawun da nun sannan a aya ta biyu rasikhuna rasikhu shine mufrad din sai aka kara wawun da nun sannan kalmar mujrimuna mujrimu shine mufrad din kalmar sai aka kara wawun da nun sai ya zama mujrimuna haka kalmar sabiruna haka kalmar kuma akharuna duka in ka kalle su zaka ga mu'amala ɗaya akai musu an sa wawun da nunun sun zama ƙari saboda su zama jam'i su tashi a mufradi sannan kuma dalilin barin wawun din shine muhallin da suka zo muhalli ne na raf'a wanda kuma alamar raf'a zamma ce ita kuma wannan wawun din tana zama na'iba ce ga zamma yace fa kullu min al-muflihuna war-rasikuna wal-mu'minuna wal-mujrimuna was-sabiruna wal-akharuna jam'u mudhakkar salim duk inda daga irin wannan sigan a kalmomin larabci ana kiransa da jam'u muzakkar salim dalla ala akthar min ithnayn kuma zai zama yana bada ma'anan abu ne fiye da guda biyu a larabci wa fihi ziyadatun fi akhirih akwai ƙari kuma a ƙarshen kalmomin in ka lura wa hiya wawu wa nun sune wawu da nun wa huwa salihun litajrid min hadhihi ziyada sannan kuma zaka iya wato cire wawu din da nun din a cikin kalmar yace a ala tara shin baka ganin misali أنك تقول مخلف وراسخ ومؤمن ومجرم وصابر وآخر duka kana cire wawun da nunu za ka maida su mafurdansu a kuma lafiya ne ya ce wa kullu lafzin min hadhihi min min min albas al-jumu'i waqi'a min fi hadhihi al-ayat marfu' dukkan wa'annan kalmomin da aka lissafa aka kidaya su a cikin ayoyin nan mu'minuna rasikuna akharuna sabiruna dukan su wato in ka kalle su zaka ga wawun na lafazi ne na jam'i kuma wawun ce ta zo ta zama alaman wato damma a cikin su wanda damman nan na'iba ce ta raf'a wa hadhihi an-nun allati ba'da al-waw iwadun 'an at-tanwin fi fi qawlika muqlifun wa akharun wa wa akhwatu wa huwa al-ism al-mufrad yace to wannan nunun din da aka kara da wawun wawun dai tabbas alama ce ta wato zamiri ce ta jam'i cewa wanda suka yi wannan kalmar an mayar da shi jam'i ya tashi a mufradi amma nunun din shi wato akwai abin da ake ce mariwa a ka'idojin kalmomin larabci a wajen malaman sarfu so wannan nunun din suna ce mata iwadun ni anil tarwi me iwadun anil tarwi ne ce nufi shine kalma a mufrad ɗinta kalma a asalin mufrad ɗinta karshenta akwai tanwini kamar mukhlifu mujrimuna da sabiruna in ka mai da su mufrad zaka ce mujrimun sabiruna zaka ce sabirun to akwai wato tanwini a karshen wayannan kalmomin duka da muka ambata wato tanwini kuma shine wato abin da ake ce ma wasu labiyu a sama ko a ƙasa wayannan wasu labiyu da aka zo da wawul jama'a aka sa shi a jikin kalmar wawul jama'i aka sa shi a jikin kalmar sai ya zama dole sai an cire wannan wato tanwini to amma sai aka aje wani abu da zai zama yana indicating din akwai shi an share shi wannan abun da aka aje din shine wato wannan nunun din wanda shine a asali shine tanwini saboda ta'rifin tanwini suna cewa hiya nunun sakina تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا wato ita nunin sakina ce ita tanwini wacce take zuwa a ƙarshen kalmomi wanda ake furtawa amma ba a rubuta so kama in muka lura a cikin dukkan kalmomin da aka ambata a mufradin su zaka ce mujrimun ga idan ka faɗi nunun amma ba za ka ganta a rubuce ba saboda haka aka zo jam'i sai a dawo da ita don ta zama an ta indication din akwai ta a mufradi so irin wannan ana ce masa ana ce masa yana da babi mai zaman kansa a ilmin saf ana ce masa al'iwa kaman kalman wa'ada kalman wa'ada a larabci yana cikin kalmomin da ake kiransu da al-misal wato kalman da yake farawa da harfin illa zaka ce wa'ada ya'idu amma mazzarin da sai ka ce idatun idatun idatun wato kaga a fili ma din babu taun a ƙarshe duk da cewa dama fi'ili ne ba suna ba ne amma da aka zo masdari a asalin kalmar nake so in ce babu a wawu da aka zo a masdari sai aka kawo ta'u wannan ta'u din tana indicating din wai wannan wawin da aka share ne wanda ake ce a to in ka zo za ka ce wannan ta'u din iwazun iwaz ne ta'u iwaz ake kiranta to a takaice dai irin wannan yana da yawa a cikin kalmomin larabci kuma yana faruwa a takaice har yana faruwa a cikin jam'u muzakkar salim kamar yadda aka yi bayani a takaice wannan dai shine abun da muke bayani akai cewa daga cikin muhallan da wawu wawu yake zuwa ya zama alamar zamma wanda zamma kuma yake zama shi yake aka san shi da kasancewarsa alama na rafa a wajen lirabi akwai jam'u zakar salim a ciki ina ga za mu dakata daga nan kuma karatu na gaban da kai mu Allah ya ba mu nasara assalamu alaikum